da insha Allah sai mu karanta mu kuma gida Allah ya saki liman Allah Abdullahi liman
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa maza da mata, wato lokacin da aka kawo min wannan takarda na gayyata aka ce wa zo in yi taliki. A ina fa? kuma tare wai zama babban malami na wata aliki na ce ayya ai idan malam ya riga ya yi to shi yakan yi ne daga sama ya yi ƙasa sai ya haɗe to in ya haɗe shi kenan sai ka ga baka da wani abin da zaka iya cewa kawai ina mana fatan alkhairi kuma abin da malam ya faɗi alal haƙiƙa shine zahiri kuma shine gaskiya a jama'a idan muka duba abu uku ne kawai zan iya faɗi akan wannan wato ainihin bayanin da malam yayi na farko mu daina wato mu daina kuka mu daina raki da yawa akan talauci da muke ciki halin haƙiƙa idan ka yi maganar talauci wala ba talauci muke ciki saboda idan ka duba ƙasashen da suka yi talauci to kai za ka san cewa dole ka gode ma Allah saboda haka nan ya kamata mu ƙara godiya ne ga Allah kuma idan masifa irin wannan ta same mu ko mun karkanta shi mu koma ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam ya riga ya ga mana fa'idan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shine wajibi akan mu jarabawa Allah madaukakin sarki yakan yi ta ga musulmi ne mu'mini amma idan kaga jarabawa ta faɗo na basitu akan kafirai to ba a kiranta jarabawa sai dai a kira ta azaba to mu kaga ba azaba muke samu ba jarabawa ce sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yakan jaraba bayinsa ne da abubuwa guda uku na Allah ka zama cikin daya ko duka ko dai dan ya jarabta mu ya tabbatar da imanin mu shin da gaske abin da muke yi gaskiya ne ko wasa muke yi ko shi ne Allah subhanahu wataala yake faɗi a cikin sutul ankabut farkon aya zuwa aya ta uku bismillahir rahmanir rahim alif lam ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun ko to dan Allah ma ya nuna mana a to in ma mun samu fitina ai ba mu aka fara akan mu ko yace wala kada fatanna allazina min qablihi wala ya'lamanna allazina sadaqu wala ya'lamanna shi kaga Allah yakan mun din ya gane su waye suke da gaskiyar imani sannan kuma akwai jarabawa da Allah subhanahu wata'ala inda na dauko a cikin ko na fahimta a cikin bayanin malam jarabawa da take zama gwaggwa ba mana lada ne wato mu samu gwaggwa lada an gane wannan ko shi ne sai Allah ya jarabce mu da waɗansu jarabawa irin wadda aka ɗauko maudu'in aka faɗe shi a kansa aka ce Allah subhanahu wata'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim wala wadina wala nabal wala nabal wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsan min al-amwali wal-anfusi والثمرات يتمي وبشر الصابرين وبشر الصابرين سواء الصابرون أي الله بيبرمه سيتي سواء الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا لي إنا لله وإنا إليه راجعون فدين إنا لله وإنا إليه راجعون ونكي الصابر wanda ya haƙuri da ne wanda ya haƙuri da fitina wanda ya haƙuri da wannan bala'i to Allah bai kyale ku ba idan mutum ya tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ya nuna shine siffan mai haƙuri ko to me Allah zai mishi sai ce ulaika أولئك الذين أولئك عليهم صلوات من ربهم سنة وإن بسكي دبي نفرقوا يبودك أبنجلس سنة ورحمة دكما رحمة إتتي الجنة سنة سنة أولئك هم المقتدون sa'annan kuma su ne waɗanda suke Allah ya sanya su shirya yi ka duba yadda Allah ya haɗa ma wanda ya yi haƙuri da mai da jarabawarsa wanda ya haƙuri ya sanya mishi an mataki guda nawa uku duka kyauta ga Allah sayyidina Umar Allah shi ƙara masa yadda yake cewa lokacin da ya ji wannan aya sai ce ni'mal idan ni'mal idan yace wa ni'mal alawa ko ilawa yace ka kaji ubangiji ba ma dalla da kyauta da kyakkyawan sakamako guda biyu da ya ba mai hakuri sannan kuma yake hadda ƙari me kyakkyawan sakamako guda biyu yace na farko salawatun min rabbi sannan na biyu rahama sannan ya ƙara mishi da ne ula'ika humul muhtadin ashe kaga duk wanda ya samu wannan jarabawa kuma ya yi haƙuri da shi zai samu gobawan lada saboda haka akwai kuma a cikin abin da zai ci abin da yi mana bayani akwai kuma wanda jarabawan akan mana ne na farko domin mu samu gobawan lada na biyu mu zama wato ala hazari akan abin da muke ciki ko sannan na uku sannan kuma ya zamo mana wato ko kuma ya zama mana abin da akan ce izina ko izina shine yawwa sai kaga Allah subhanahu wataala ya kawo maka wata jarabawa dan ka dan ka fadaka da kana wani abu ne ma'ana kana laifi lokacin da kake laifin sai Allah ya dan jarabta ka da wani abu dan ka gane wannan faɗi da kake ba daidai bane Allah ya yi ne dan ka bari to wannan shine jarabawan da ke shafan mu ne saboda haka nan muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan jarabawa da muka shiga Allah ya sa mu ci wannan jarabawa amma abin da ba a so shine yawan korafi yawan kuka yawan wayo wayan raki wannan ba Allah ba ya so saboda haka nan tunda mu yadda cewa akwai jarabawa kuma Allah yana jaraba mu'mine hatta manzon mu sallallahu alaihi wa sallama an jarabta shi da yunwa an jarabta sahabbai da yawa yanzu ma da ya gaya mana ko to mu ne suwa da ba za a jarabta mu ba kuma me zai sa ne ta raki a kan wannan jarabawan da muke ci saboda haka nan kada mu ba kowa laifi mu ce a laifin wane ne ko laifin wani ciki ni laifi na ne in ma na laifin ne kai ma laifin ka ne in laifi kowa ya sa ma kanshi laifin sai ya gyara wannan shi ne mutum saboda haka nan mu kula kwarai daga cikin da bakin mu mu san abin da za mu faɗi su mutanen kwarai idan ko ce musulmin kwarai su ne ina kallon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so haka nan muna nanata wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah shi yayi mana wannan masifa Allah shi gafarta mana zuban mu abubuwan da muka yi ko muka faɗi wanda kafin malam ya faɗakar da mu na kuskure to Allah ya sa mu bari kuma Allah shi yafe mana Allah shiga farka mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
Allah ta kan wannan manyan malami nan da alheri. A ce, yin lokaci idan na kira irin waɗannan al'amuran abin da ke damun cikin ƙwaƙwalwa na shi ne, sai ga kamar mun kasa gane asalin ko musuwa ne. hadisi har yara ya ƙanana a makaranta balantana ke babban kirke ko kuma kai malami ne ma a masallaci ko kuma da cije a anguwa manzo Allah yake cewa idza ahabba Allahu qauman za ahabba Allahu qauman ai ashe da mun san in Allah yana son in ya in ya so mutum in Allah ya so ka sai ya bene sai ya garace ka ah to ai da abin da kake ci ma soyayya ne soyayya ake mana wallahi san ba ake yi inda an ga dama da an bar mun shaddi inna shadda nasa balla al-anbiya kowa fuskantar jaraba su ne annaba Allah ya gabanta mana hadisi kuma Aisha suke cewa ana shafa wata uku mun sha faɗa akan cewa duk inda karanta hadisi ai ba an ce ai danki da shi wani in an yi karatu ba za a nana abu shine a tabbar tafiya da shi ba a duk inda kaje an yi karatu to ana cikin mene ne aiki kuma ma da za a san ya ga almaka in da in ba ni wai gari da albayan su dan dan dan ba ya ga da wani sai da ni sallah bikin dawo cikin hayya ya fara mu gane wannan karatun da aka yi mana tsadan shi ya yawa tsadan karatukan nan ya yawa muna ko Allah Allah ya dawo da mu cikin hayyaci liman kuma babban alƙali ba ma insha alƙali ba kaji na cikin manya-manyan jagorori a shari'a a jihar Kaduna gaba ɗaya malam Nuhu shi ne zai wuce su masallaci gaba ɗaya domin ya mana sanya mana albarka cikin wannan wannan karatuttuka da aka yi mana daga wasu wani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم أما بعد Allah ya san da shanu shi da muka ji ubangiji Allah ya ba mu ikon aiki da shi an ba mu bayan an gama dukkan wa'annan karatuttuka baki ɗaya, ina so in jawo hankalinmu da siyasarmu da rayuwarmu irin ta 'yan Najeriya mun sha faɗin cewa fitar da shugaba ta hanyar zaɓe irin na tumakaɗiya lalura ce a gare mu idan mun fita cikin wani lalura to fa za mu samu cikakken shugabanci ne irin na musulunci shi ne mun fita wani lalura amma matuƙar za a ce za a yi zaɓe ne sannan a fitar da shugaba to muna cikin lalura kuma ba ita ce mafita ba amma tun da muna cikinta dole kuma za mu ba za mu guje mata ba saboda haka dukkan musulmi ya sa ma zuciyar shi a ko'ina a kowane ɓangare a kowane irin mataki na zaɓe idan dai za a yi zaɓe mutane za su fito a jera su akwai irin wa'annan nau'i guda uku to wajibi ne in za ka karkata ma a matsayinka da musulmi in dai ga kiristan musulun ko ga musulun kiristan ga musulun musulun ba ka da zaɓi musulun musulun za ka yi wannan shi ne zaɓinka domin shi ne laluran shi ne mafi sauƙin laluranka tun da cikin lalura kake ciki sannan kuma kai mu manta a zaɓuɓɓuka baya can da aka yi mun sani murɗiya da danniya ake mana ba mu da cewa ba mu da cewa kwata kwata kwata ba mu da cewa sai abin da aka ce maka to yanzu gashi har ya kai da za ka yi alfahari da ƙuri'anka ta kai kuma a matsayinka baka ce a matsayinka na kowa ba sai a matsayinka na wane na musulmi a matsayinka na musulmi ne ƙuri'anka ta kai ba na fati ba ba fati muka bi ba ba fati jama'a suka kira abi ba jama'a sun yi kira abi inda musulmin musulmi yake ne kawai suka ce sannan kuma kar mu manta alƙawarin Allah subhanahu wa ya faɗi mana na farko ya ce وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم Allah ya yi alƙawari sai ya ba ku shugabanci a bayan ƙasa kamar yadda ya ba na baya shugabanci tun ba mu kamo hanya ba tun lokacin ba a ambatan mu kwata-kwata laifi ne haramun ne kace musulun musulun a wancan lokaci baya har Allah ya sa muna iya bugun kirji mu ce musulun musulun kai har Allah ya sa musulun musulun ke nasara ba mu kamo hanya ba Allah bai kamo hanya ya cika mana alƙawarinsa ba cewa zai shugabantar da mu a bayan ƙasa Allah ya ƙara cewa cikin fatar ƙasar wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warithina Allah ya ce yana so ne ya mana baiwa mu da muke raunana a da ƙura'a mu ba ta zama ba ƙura'a ba yanzu yana so ne Allah ta'ala ya mana baiwa ya mana gamdakatar ya sa mu mune shugabannin yanzu musulun musulun zama su ne shugabannin a yanzu kuma ya sa mu mun gaji ƙasar a yanzu ashe kenan idan ku muna da hankali tun da mun san mun tabbata abin na ƙara ci gaba yana ci gaba yana ci gaba to an zo wajen in ji hausa ko in kai masu ce wai an zo to an zo wajen an zo wajen da musulmai ne za su jagorancin ƙasa yanzu wanda suke cewa an yaudare mu ne kaza mun yadda an yaudare mu amma nan da za a yi yaudar sai mun waye gari malam ne dan takarar mu shugaban ƙasa sai mun waye gari a haka ana tafiya ana tafiya sai mun waye gari malaman su ne kuma shugabannin da zamu zaɓa din su ji ta zaɓa mu a musulmi sun sa yaudarar mu har sai Allah ya kawar mana da su ya zama mana tabbatar wanda suke a gaskiya da gaskiya musulmi sun din za su saboda ka dan uwa musulmi ko ayi da kai ko Allah ya kawar da kai ko ayi da kai ko gobe ko jibi ko za ta ka yarda in dai akwai wannan jeji guda uku musulun musulun musulun kiristan kiristan musulun to musulun musulun za ka yi karka samu karaya wala ta hinu wala ta hazanu wa an tumul a alaunu ku ne a sama kar ku rauni kar ku bakin ciki an tumul a alaunu ku ne a sama amma sai kun yi haƙuri kamar da malam ya ce kuma sai kun yarda da abu da kuka yi cewa daga Allah ne kuma sai kun jajirce saboda ka wannan ai Allah ya ya bijiro mana da irin wannan yanayi ne domin ya jarrabe mu ya ga da gaske muke yi musulun musulun din ne ya jarrabe mu ya ga da gaske muke yi musulun musulun din ne mu yana jira ma da gaggawa tafiyan kwana nawa aka yi hada za mu ce musulun musulun gashi nan ga ya ja mana ya ja mana da shekara goma sha shida watsi na mana komi ba sai kwana sha shida na ka zai na mana shekara goma sha shida suka wuce sai kwana goma zai za ce gashi nan gashi nan gashi nan muna so da Allah ta'ala lokaci guda ya ce hu ko ya canza mana sai mun canza wallahi la yadru ma bi qaumin hatta yudayru ma bi anfusihim sai kun yadda da gaske ne muke yin musulmi musulmi har cikin zuciyar mu sai mun yadda saboda haka Allah ya fara sama tuba na tafiya wallahi ko ayi da kai ko kuma Allah ya kawar da kai kama gyara zuciyanka ka yadda musulmi musulmi ne har gobe har jibi har gata sai Allah ya tsibe ka a tafi da kai yanzu duk kamar da aka barka a baya to ka fa tashi daga mutum sun ka koma can wancan bangare ba za a ambata ba ka sa kanka a ciki amma Allah bai sa ka a ciki ba saboda ka yi uwa musulmi mu haƙuri mu ƙara jajircewa Allah baya son raki an san musulmi almu'min al-qawi khairun min mu'min al-zalim wanda yake da ƙarfi da jajircewa ta hanyar haƙuri ya fi wanda yake mai rauni a cikin musulmin ma saboda ka yi uwa musulmi a madadin mu wannan masallaci ne albarka da mutanen angon wannan masallaci muna godiya ga wa'anda suka tsara wannan shiri muna fata wa ji Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka zo suka kare mu da ilimi kuma su ma Allah ya saka musu da alkhairi mu ma da muka zo muka saurara Allah shi tsara mu da su ba saka mai da alkhairi abinda muka ji daidai Allah shi ba mu ikon aiki da shi wanda muka ji kuskure ne Allah shi ba mu ikon gyarawa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Allah ya ba mu ma ya ga ba mu da mana ni ba da dala ku da Kiko ni da Allah وسلمنا تتوضا وتوضا والحمد لله يوم أكبر ɗaya daga cikin ayyukan wannan kwamiti ƙarƙashin jagorancin shugaban wannan kwamiti ɗin malama aisha ah, ibrahim lukman da ita da ainihin 'yan kwamitinta muna don allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu lafiya ya saka musu da alkhairi domin duk lokacin da suka tashi shirya wannan abin sai ka gane cewa sun yi aiki sosai domin ko gayyato waɗannan mutanen ba karamin aiki ba ne kuma a sa'a ma har a samu dama a gayyato malam sai ba ba karamin aiki ba ne to malam ɗin ma ya ce da gare zo saboda ayyuka ya yi ma malam yawa kuma muna ainihin ta'aziyya ga malam na rasuwar mahaifiyar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya yace kurakuranta ya bar ya ainihin sa mu abin ya ƙara mu abin da ta bari albarka domin hakika wannan baiwa Allah ta haifa ainihin mutane masu albarka a ciki har da malam don ko kallon malam kai ka san cewa akwai albarka za ka ga albarka yana kwararowa domin ma Allah ya sa mu samu albarkan malam da yake kwararowa a cikin ayyukan da yake gaban wannan kwamiti wanda za ce a nan gaba ba da daɗewa ba kafin Ramadan, insha Allah akwai ziyara na gidan yari da gidan marayu da kuma asibiti. Wannan su ne babban aikin da yake gabansu, insha Allah wanda muna fata kafin azumi, wanda in kuma Allah ya sa wani abu ya bijiro wanda ana bukatan a yi mahadara a kai, shi ma za su duba su gani in akwai cancanta ko bukatun a yi ɗin za su ci da a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi ya ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen dagewa wajen gudanar da wannan ayyuka din akwai tsari da suka yi na kowane ainihin wata wanda suke yi ƙarƙashin wannan masallaci sun fitar da ainihin shugabanni wanda za su ƙara taimaka musu wajen aikin ne ya zama ya sauƙaƙa in an tashi ya zama cewa saƙon ya isa ko'ina to insha Allah sun riga an fitar kuma kowane lokaci daga yanzu za a iya kiran waɗannan mutanen taron tattaunawa to muna fata za a ainihin ba da cikakken haɗin kai da goyon baya don wajen wannan aiki ya ci gaba a ƙarshe muna mika godiya ga ainihin ɗan uwa da suka halarta wannan muhabara an kokari an jajirce duk da yake da yawa a ƙarfi a ka'ida aka na tafiyar da wannan kwamiti a kokarin rike ainihin alkawari to lalle idan an sa za a yi program lokacin to muna fata insha Allah lokacin zai zama cewa an fara to mu dinga kokari muna zuwa da wuri Allah subhanahu wataala ya koma da kowa gidansa lafiya ya ainihin zaunar da wannan gari na Zaria lafiya da ainihin jihar mu da ƙasa baki da Allah subhanahu wataala ya ainihin taimaki shugaban wannan ƙasa da aka zaba Sheikh ne kwai alhaji ne kowa ne alhaji Ahmad Bola Tinubu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya buɗa mishi yanda zai jagoranci wannan ƙasa yanda zai yi mana adalci ya yi mana ainihin abin ɗin da ya dace sannan Allah ya taimaki gwamnanmu Malam Ubatani shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ainihin dama ya buɗa mishi ainihin zuciyar shi da kirjin shi yadda zai tafiyar da mu ta hanyar da ya dace wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
to ai an ce in aka bi daga daga na na kuye menene in ji ba haushe ko kuɗin ka sha daɗi na to liman ya ce na kuɗe ka sha daɗi a bi daga daga to ma zaman da muka yi na kusan awa mun soma karfi goma saura minti biyar yanzu ga shi ina jin mun kai kusan sha biyu saura minti kaza mun samu kusan kyakkyawan awa biyu muna cikin zamun zauna a cikin wannan masallaci muna roƙo Allah mu saki muna kaskantar da kai gare shi Allah ya karɓi wannan zaman da muka yi Allah ya sanya shi a cikin mizani mun gode ma Allah da sassafen nan mun zamanto mun zauna a bigiran da ya fi kowane bigire daraja shine masallaci shine ɗakin da ya fi kowane ɗaki alfarma kamar yadda kasuwa shine ita ce kuma tafi kowane bigire sharri domin gode da Allah ya zaɓe mu muka zauna a cikin wannan yanayi muka saurari muhazara muna roƙo Allah musu ke Allah ya ba mu ikon aiki da abin da aka karanta mana duk abin da ba za mu iya muna roƙo Allah Allah ka iya mu wanda ma za mu iya muna tsammani a iyawan mu za mu iya Allah ka sanya mana hannu Allah ka bar mu lafiya ka ba mu lafiya ka sa mu gama duniya lafiya ya Allah mun gurfana gare ka wannan matsaloli da ake fama da shi a cikin Najeriya mala ya tattauna mana matsalan yunwa matsalan tsoro matsalan kaza ya Allah ba mu da inda zai mu kai kuka in ba gare ka ba ya Allah in baka yaye mana ba mu inda za mu kai kuka Allah muna kaskantar da kai gare ka Allah ka yaye mana matsalolin da muke ciki Allah ka kama hannun shugabannin mu zuwa ga abin da kake so kai da shi Allah ka ba su ikon yin mana adalci sannan kuma ka mu kuma baka ba mu ikon yin musu biyayya Allah mafi yawancin mu a nan wajen ila sai dai 'yan matasa matasa amma dai mafi yawanci iyayen mu suna kwance a makabarta muna roƙo Allah Allah ka yaske gabarin su Allah ya sa su na kyakkyawan matsayi wanda suka rage suna da sauran iyayen Allah ya raba su su lafiya Allah ka kiyaye mu sharrin duniya da lahira muna roƙo Allah Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro wannan damina da muka ɗauko tun farkon ta haye zuwa yanzu ya Allah mun san kayi mana kayi mana abin da ya dace albarka ya tabbata ya Allah ka sa daminan ta kai ƙarfi cikin albarka Allah ka sanya albarka cikin abin da za mu girbe mu kawo shi gidajenmu Allah ka kiyaye mana sharrin duniya da lahira ya Allah ka bar mu lafiya ka ba mu lafiya ka sa mu gama duniya lafiya Allah ka bar mu lafiya ka ba mu lafiya ka sa mu gama duniya lafiya ya Allah duk inda rayuwa ta murɗe ta kai ta kawo Allah ka rayu da mu akan sunna Allah ka kwanan mu akan sunna a ran lahira ka tayi da mu a tuce shugaban ahlus sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka